الرحمن الرحيم المعرب والمبني المعرب اسم متمكن وما ضارعه وقد بنوا غيرهما واشترك رفعا ونصبا وكما تجر الاسماء ففعل جزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر بكسرة واجزم سكونا كليزر وغير ذا ينوب فانصب بالالف وارفع بواو وذي يجر ان تضيف ابا اخا حما هنا وفاكا وذا الحجا وشذ غير ذاك واليون وغير نصب فيما نقصا وقدر الجميع في نحو العصا بالألف ارفع كل ما قد فنيا وشبهه وصبه وجره بيا ومنه كلتا وكلا إن كان مع مضمر وأل مع مضمر وأطلقت كنانه وارفع بواو سالما من جمع مذكر واليال غير الرفع والجمع فيه ألف وتاء فنصبه كجره سواء وجر بالفتح سوى المنصرف ما لم تعرفه بأل أو تضف من نحو تفعلان تفعلون وتفعلين تحل وتفعلين يحذفون النون في الجزم والنصب ونحو يقتفى ونحو ونحو يقتفى يرعو ويرمي ألق منه الطرف جزما وينوى في الجميع الرفع وأبدي نصب ما كيرمي يرعو
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بيعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan dare daren ranar talata wato daren hudu ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da 1442 na ce al-muharram na ce zulhijja daren lahadi ko? na'am daren lahadi daren lahadi hudu kenan ga wata al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara da 1442 sabo shekara kenan muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu da muka yi a shekarar da ta gabata wannan shekara kuma muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu da alkhairin da Allah ya shirya a ciki wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ko da watan takwas biladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam a shekara ta 2020 ci gaba da karatu kamar yadda aka fara wannan darasi shine darasi na uku a wannan makaranta mai albarka makarantar abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu a a cikin wadda littafi mai albarka mai suna a tuhfatul wardiya wadda babban malami ya rubuta wanda aka fi sani da ibnul wardi wato dan wardi wanda shi ma littafin ya fi shahara da wannan suna sunan dan wardi idan ba manta ba bayan gabatuwar al-muqaddima malam ya kulla babi na farko wanda ya magana akan alkalimat da karkasuwarsu sannan ya yi bayani akan abin da ya shafi alamomin kowanne daga cikinsu sannan ya ci gaba da bayani akan abin da ya shafi annakira da kuma alma'arifa da kashe-kashenta guda bakwai da ya kawo yau za mu tashi babi na gaba wanda ya rubuta masa da al-ma'rabu wal mabni al-ma'rabu wal mabni a kamin mu shiga babin a darasin da ya gabata mun yi bayani akan tarihi da malamai suke kawowa dalilin da yasa aka aza turaku na ilimin nahawu da akwai saɓani daban-daban a wurin malamai wasu suna cewa akwai wani da ya karanta aya ba daidai ba a suratu tauba to wani balarabe ya zo daga ƙauye da niyyar ya musulunta to sakamakon an karanta aya ba daidai ba sai tabba da ma'ana ba daidai ba sai ce to musuluncin ma ya fasa zai koma gida ya ji wani na karanta anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi ma'ana allah maɗaukakin sarki ya barranta ya yi baran-baran da mushrikai haka ya barranta da manzonsa ita to in haka ne tunda allah ya ce ba allah ya da kansa ya ce ba ruwansa da manzo to me zai kai ni wurinsa ni ma ba na barranta da manzo sai sai da na umar ya ji labari radiyallahu ta'ala anhu a zamaninsa cewa ga abin da ya faru ce maza maza a kira mai wannan ba kauye shi ba larabe ne ya sha lugan larabci ya koshi duk abin da aka faɗa ba daidai ba yana ganewa aka zo sai ce me yasa ka yi wannan magana wanda ka zo mu baka musulunci duk da annabin baya duniya amma kuma ka ce ka fasa ce to ga abin da na je wani daga cikin hukun musulmi yana karantawa annallaha bari'un min al-mushrikin wa rasuli sai ce to ai ayan ba haka take ba annallaha bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu shine bai karanta da yake ba shi mai karantawa saboda haka ba wa rasulihi bane wa rasuluhu ne to daga nan sai sayyidina umar ya kira abul aswadi addu'ai ko addu'ali cewa maza maza a je a rubuta ilimin nahwu a fitar da inna da akhwatuha da sunanta da labarinta da hukuncin kowanne daga cikinsu a yi bayanin al-mubtada da al-khabar a yi bayanin alfa'il da kashe-kashensa a yi bayanin alfa'il da almaf'ulu bihi to suka ce wannan shi ne dalili wannan shi ne babu ambata ba wancan satin na biyu kuma suka ce a'a shi abul aswadi addu'ali ka bai da muka faɗa a wancan karatu cewa ya ji wata rana ɗiyarsa ta yi wani larabci da daddare taurari sun fita sai ta kalli sama ta kalli sama tattar da kai ta ce a ma a sanar samai sai ce da ita ne jumuwa sai ta ce ai ba wannan da ke nufi ba ba kyawun sama nake abin nan kai ba ba tambaya nake yi ba yace to ai ba haka zaki ce yace inna ma aratu ta'ajjub ni ina ta'ajjubi ne sai ce to ba haka zaki ce ba zaki ce ma ahsana samaa ma ahsana sama'a ba ma ahsana sama'i ba to daga nan dada shikenan sai ya dauki alƙalamin sa ya dinga fitar da wasu masai na ilimin nahwu sakamakon wayannan abubuwa guda biyu saboda in ka ce ma ahsana sama'a wannan ta'ajjubi ne ma'ana ina mamaki akan tsananin kyan sama saboda irin yadda ta cika da tauraru da yadda ta yi haske da sauransu in kuma ka ce ma ahsanas sama'i to wannan kana ta'ajjubi kana istifham kana kama kana tambaya ne mana menene yake ya fi kyau game da sha'anin sama shi yasa ya bata amsa da cewa taurarinta domin tauraru suke ƙara musamman kyau ko walakar zayyanar sama a duniya bi zinatinil kawakibi kaga Allah da kanshi ya kira su kawa to haka in ka ce ma ahsanu sama ma ahsanu sama'u to wannan nafayi kenan ka ce gaba ɗaya sama ba ta da wani kyau to kun ga jimlolin guda uku ne ma ahsanu sama'a ta'ajjub ma ahsanu sama'i الاستفهام ما أحسن السماء النفي kowace jimla da ma'anarta to wannan shine karin bayani a da ya kamata a ƙara yi insha Allah ta'ala Allah ta'ala shi mana muwafaka to idan aka ce al-mu'rab wal mabni kalma al-ma'urab ana nufin kalma ko lafazi wanda ke ɗaukar li'irabi dama ya an ce al-i'rab shine ba wani abu ake nufi ba a lugha ana nufin a bayyana abu al-izhar wal idahu a bayyana abu ya fito fili bayau bayau kowa ya gansa wanda ana kiransa al-i'rab fil lugha al-i'rab fil lugha amma a yare na malaman nahawu in sun ce lirabi to shine canje-canje da ake samu a ƙarshen kalmomi shine a ibn ajrum yake cewa tagayyuru awakhiril kalimi likhtilafil awamil ad-dakhilati alaiha lafzan aw taqdiran idan ace lirabi shine a samu kalma ta canza saboda wasu awamil ma'aikata da suka shige ta wanda awamil din za su kai 150 saboda wannan canjin kamar yadda muka samu a waccan ibara ma ahsana samaa ma ahsana as-sama'i sannan ma ahsana as-sama'u kowane da amil ɗinsa to wannan canje-canjen da aka samu ana kiransa al-i'rab جاء زيد رأيت زيدا نظرت إلى زيد saboda haka zaidu ya ya canza min raf'in ila nasbin wa ila jarri hadha yusamma i'raban duk kalmar da take daukar wannan jujjuyawan harafin ta na ƙarshe wani lokaci ya dauki rufa wani lokaci ya dauki nasba wani lokaci ya dauki jarra to wannan kalma kalma ita ake kira al-mu'rab ita ake kira al-mu'raba saboda ba ta lizinta hali daya tana daukar canje-canje ibn hisham al-ansari a littafin sa shuzuru zahab yake cewa abinda ake nufi da al-i'rab yace atharun zahirun aw muqaddarun yajlibuhu al-'amilu fi akhir al-ism al-mutamakkin aw al-fi'l al-mudari' idan an ce al'irabu shi ne wani tasiri da wani ma'aikaci zai haifar a ƙarshen kalma ta suna wadda ke ɗaukar canzawa ko kuma fi'ili mubari shi kuma tarifin da ya kawo ke to saboda haka dole kana da buƙatar ka san kamin ka san al-mu'rab al-mu'rab min al-kalimat to ka san menene ne irabin shi karar kansa to wannan shi ake kira li'irabi kalma ta canza misali a lan adriba zaidan lan adriba zaidan asalinsa lan asalin yadriba yadribu ne amma saboda an samu lan to sai ya ɗauki nasba haka shi ma zaidan asalinsa zaidun ne amma saboda ya zo mafa'ulun bihi shi yasa sai ya zo da nasba to kenan da yadribu da zaidu dukan su mu'rabai ne ba sa lizimta hali ɗaya duk kalma wadda ba ta lizimta hali ɗaya to ana karanta mu'raba to sai al-mabni wanda shi kishiya al-mu'rab ne al-mabni shine duk wani suna shine suka ce luzumu akhiri akhiril kalima halatan wahida a samu kalma ƙarshenta ta lizanci hali ƙwaya ɗaya duk yadda ka sarrafa ta a cikin misalai cikin amsila ba za ta canza ba wannan ana kiransa albinau wannan kalma ana kiranta almabni saboda haka kishiya almu'raba ce kishiya almu'rab ce in an ce almu'rab kishiya almabni in an ce almabni shi kuma kishiyan almu'rab to wannan babi shine zamu karanta shin kalmomi nawa ne suke mu'rabai sannan kalmomi nawa ne suke mabniyai zamu ga ba su da yawa duka ba za su wuce shidda ba dukansu su ne ake ta fama a kansu in ka riga ka san su su shida din ka haddace su ka san hukunce hukuncen su shikenan ka san nahawu duk nahawun duniya ba zai fita daga wayannan kalmomi guda shidda ba biyu ne daga cikin su kacal mu'rabai hudu daga ciki su ne suke mabniyat to su ne za mu karanta a yanzu insha Allah ta'ala mala yake cewa al-mu'rabu ismun mutamakkinun wa ma bara'ahu wa qad banaw ghayrahuma ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala umar ibn muzaffar ibn umar ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-mu'rab kalma wadda an mu'raba ismun mutamakkinun duk wani suna mutamakkini duk wani suna mutamakkini menene ma'anar suna mutamakkini shine sunan da kwata-kwata bai yi kama da harafi ba ta kusa ko ta nesa ta kowace fuska bai yi kama da harafi ba shi ake kira suna mutamakkini wanda shi baya lizimta hali daya yana iya canzawa zai iya daukar rufa zai iya daukar nasba zai iya daukar ainihin jarra to wannan shi ake kira suna mutamakkini ana iya samun sa a suna mufaraji ana iya samun jam'u taksir ana iya samun jam'ul muwannas as-salim duka ana iya samu sau haka duk wani suna mutamakkini to laisa mabniyan mu'rabi to shi mutamakkinin nan kashi biyu ne akwai mutamakkinun amkal akwai mutamakkinun ghairu amkali akwai suna wanda yake mutamakkinun amkal kamar irin su rajulun irin su hindun irin su zaidun wannan duka ana kiran shi suna mutamakkinun amkal ma'ana duk wata sifa da ke tabbatar da cewa suna ne ya kammala ta duk wani dalili da zai nisanta shi daga harafi ya siffantu da wannan dalili shi yasa aka kira shi mutamakkinun amkan rajulun zaidun hindun kitabun gulamun duka wannan asma mutamakkinai ne kowanne daga cikinsu ana kiransa mutamakkinun amkan saboda suna ɗaukar rufa suna ɗaukar nasba suna ɗaukar jarra to akwai mutamakkinun ghairu amkan shi kuma suna ne su ne al'asma al-mamnu'a min as-sarf kullu ismin imtana min at-tasrif bima'ana imtana min qabul at-tanwin wa jarri to wannan yusamma isman mutamakkinan ghaira amkan wanda ana kiransa mutamakkani mutamakkini ba amkan ba kamar misali abin da ya shafi alam min al-asma irin su ibrahim mutamakin ne gairu amka irin su musa masalan irin su aisha irin su talha irin su yusuf wa gairiha irin su ahmad duk wanda ana kiransu mutamakin gairu amka to amma da mutamakkin mutamakkinun amkan da mutamakkinun ghairu amkan dukkan su mu'rabai ne dukkanin su mu'rabai ne wannan kenan to shi da abin da yake magana saboda haka da suna da ke ɗaukar harakat guda uku da wanda bi kawai yake ɗauka kamar mamnu'un min as-sarf to duka مؤربي جاء أحمد رأيت أحمد نظرت إلى أحمد aga shi bai ɗauka jarra biyu kawai yake ɗauka ko dai raf'a ko nasra jarra ɗinsa ƙaddara ta ake yi to wannan shi ake kira suna mutamakkinun ghairu amkan to na farko kenan suna na biyu wa ma dara'ahu da fi'ili al-fi'lul mudari' shi ma ma'urabi ne yana nufin alfi'ilul mudari al-mujarrad duk wani fi'ili mudari inda ya mujarradi ne to ma'urabi me ma'anar mujarradi shine yadda aka gina shi haka yake bai zo da wani ƙari a ƙarshensa ba saboda haka babu nuna taukiri a gabansa al-saƙila ko al-khafifa sannan babu a nunun niswa a ƙarshensa sannan babu huruful illa huruful maddi alwawu almadmumu ma qablaha al'alif almaftuhu ma qablaha alyawu almaksuru ma qablaha to wannan fi'ili shi ake kira alfi'ilul mudari almujarrad kamar yadhhabu yaqra'u yajlisu yaq'udu yatakallamu duka waɗannan afa'alun ne mudara mujarrada to duk fi'ili mudari inda ya cika wannan sharadin shi ma mu'arabi ne duk wata kalma in ba biyun nan ba mabniya ce shikenan ka huta duk wata kalma in dai ba suna bane mutamakkini sannan ba fi'il ba fi'ilun bane mudari'un mujarrad to mabniya ce shikenan ka huta saboda kenan al-mu'arabat min al-kalimat biyu ne al-ism al-mutamakkin da kashe-kashen sa guda biyu al-fi'l al-mudari al-mujarrad wannan sune mu'arabai ashe kaga nahwu bai da yawa nahwu bai da yawa da ka san wayannan guda biyu shike ka ka ka san rabin ilimin nahwu abin da ya rage maka yanzu guda hudu to sai ce wa qaliba na ghayrahuma malaman na ko larabawa ko malaman nahwu duka bamirin yana iya koma zuwa gare su ko su duka gaba daya sun gina kalmomin da ba biyun nan da muka ambata ba duk kalmar da ba suna mutamakkin ba duk kalmar da ba alfi'il mudari al-mujarrad ba to mabniya ce su kuma kashi hudu ne kashi kashi hudu ne kashin farko suka ce akwai alismu ghairul mutamakkin alismu ghairul mutamakkin shi mabniyi menene ma'anar suna ghairul mutamakkin shine allazi shabaha al-harfa duk suna wanda ya kama da harafi to mabniyi akwai sunaye da suka yi kama da haru wadda shi ne ibn malik yake faɗa a cikin alkulasa alfiyatu min malik yake cewa walismu walismu minhu ma'rabun wa mabni walismu minhu ma'rabun wa mabni yake cewa li shabahin min al-hurufi mudli yake cewa ka shabahil wad'iyyi fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna yake cewa wa kan yabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kafti qarin usila wuri hudu ko biyar suna yake kama da harafi su ne ya waƙi ana ya kawo guda hudu jalaluddin suyuti cikin albarira ya kawo na biyar saboda haka suna yana kama da harafi ta fuskoki guda biyar to idan ya yi kama da suna da ya kama da harafi ta ɗaya daga cikin waɗannan sifofin guda biyar to sai shi ma a gina shi saboda kamanceceniyar sa da harafi na farko ashabahul wadai shine suna yayi kama da adadin asalin yadda ake aza harafi asali harafi akan gina shi da harafi ɗaya zuwa biyu ko zuwa uku wannan shi yafi yawa a harfa to sai muka samu ga wasu sunaye su ma sun ɗauko wannan sifa to sai malamai suka ce su ma a gina su wanda ana kiransa ashabahul wadai shi yasa ya bada misali yake cewa ka shabahil wada'i fi mai ji'ita na ji'ita ta din nan mabniya ce damirul fa'il na damirul mutakallim lil jama'a shi ma mabniyi ne shi ma mabniyi ne me yasa saboda ta din na harafi ɗaya gare ta ta yi kama da sauran harufa masu masu harafi ɗaya wayanda haka larabawa suka aza su haka na ita ma ta yi kama da harufa waɗanda aka gina guda irin su fi irin su abinda da ya kama da wannan irin su min to kun ga saboda wannan kamanceceniya da zamirul fa'il yayi da harufa ta fuskar azawa shi yasa aka gina shi haka shi ma wannan zamiri haka akwai ashabahul ma'anawi shi kuma ta fuskar ma'ana suka yi kama da harafi kamar mata mata alistifhamiya tambaya mata tazhab yaushe zaka tafi to asalin istifhami ana aza shi ne da hamzatul istifham a tazhabu gadan zaka tafi gobe to zan iya ce maka mata tazhab to saboda waccan kamanceceniya da ita mata ta yi da hamzatul istifham shi yasa sai aka ce ita ma mata mabniya ce kina asma'ul istifham mabniya duk wani suna wanda yake yana daga cikin asma'ul istifham to mabniyi ne duk da wasu daga cikin su akwai harufa akwai sunaye haka nan ismul ishara huna huna asali shi kuma ishara tun da nuni ne to ya kamata a yi amfani da harafi amma sai laraba ba su yi amfani da wannan ba sai suka kawo suna sai aka gina shi sai aka gina shi wannan yana gaya muku dalilin da yasa ake gina suna ghairu mutamakki sannan akwai ashabahu anniyabi anil fi'l shine suna yayi niyaba akan fi'ili shine wannan yana yana shiga cikin asma'ul af'al asma'u af'al irin su sa irin su daraki irin su nazali irin su hayya hal da makamantansu wannan su ma mabaniyai ne saboda suna wakiltar fi'ili suna wakiltar fi'ili shi yasa su ma aka gina su sannan na hudu shine ashabahu aliftiqari wannan shi kuma yana shiga cikin alismul mawsul duk harafi yaftaqiru ila gairi duk inda kaga harafi to yana da bukata da waninsa shi yasa suka ce sifa harafi la yadhharu ma'anahu illa ma'a ghairi harafi ma'anarsa ba za ta fito fili ba sai in ya haɗu da waninsa to sai muka samu ga wasu sunaye su ma suna da wannan kama al-ismul mawsul ya taju ila jumlati sila ara'aita allazi yukazzibu bid-din allazi ismul mawsul ne yukazzibu bid-din ita ake kira jumlatu sila silatul mawsul saboda haka in kace ara'aita allazi kaga akwai saura allazi din nan yana da bukata zuwa a kawo masa wata jimla ita ce yukazzibu biddini to in ka ce ila fi an da makamantansu duka suna da bukata a kawo wani abu to sai ashabahu al-ihmali wanda ibnu malik bai kawo shi ba alfiya shi kuma suka ce kamar asma'u fawatihis suwar irin su alif lam mim kaf ha ya ain sadi da makamantansu waɗannan kulluha mabniya da yasa saboda sun yi kama da wasu daga cikin harufa cikin harufa akwai harufan da su laysat amilatan wala yu'malu alaiha akwai harafin da laysa amilan fi gairi wala yu'malu alaihi kama hal kama qad kama sawfa waɗanda su ba su aiki akan kalmomi ko ba aiki akan su to shi ma alif lam mim la ya'mal laysa amilan kuma wala yu'malu alaihi to saboda wannan kamancece ne su ma sai malamai suka ce alif lam mim mabniyai ne kaf ha ya ain sa mabniyai ne da kaga ana rubuta su haka zaka karanta su ba mu'rabai bane in ka zo wajen li'rabin qur'ani to in ka kawo wajen su su zaka ce kawai mabniyai ne alif lam mim ne li'rabin ya za a yi li'rabi to wannan bangare na farko kenan cikin kaso biyu hudu alismu ghairul mutamakkin kaga su ma kusan kashi-kashi saboda haka kullu damirin mabniyu duk wani damiri mabniyi ne sannan wasu daga cikin asma'ul istifham mabniyai ne wayanda suke sunaye sannan asma'ul ishara kulluha mabniya sannan ismul mawsul dukkaninsa shi ma mabniyi ne sannan asma'ul af'al kulluha mabniya shikenan wannan su ake kira alismu ghairu almutamakki waɗanga da mun kalisa to sai ka so na biyu cikin almabani shine suka ce alfi'il almadi alfi'il almadi shi ma mabni alfi'il almadi illa yana da auju yana da fuskoki daban-daban taratan yubna ala al-fath hadha huwa al-asl kama daraba taratan yubna ala as-sukuni idza ittasala bihi dhamir al-fa'il kadarabtu wa taratan yubna ala ad-dhamm idza ittasala bihi dhamir al-jam' wa huwa wawu al-jama'a darabu to duk wannan fuskokin da yake da su mabni na uku shine fi'lu amrin fil qawl as-sahih fi'lu al-amri fil qawl as-sahih mabni duk inda kaga fi'lu amrin to mabni ne gazance mafi inganci akwai sabani akwai wanda ke ganin ma'arabi ne amma magana su tana da rauni irin su idrib ijlis iqra duka waɗannan ginannu ne zaka ce ijlis fi'lu amrin mabniyun ala sukun mabniyun ala sukun sannan banda wannan akwai na hudu shine al-huruf wal huruf kulluha mabniya kamar yadda ibn hisham ya faɗa cikin qatrun nada wa ballu sada al-hurufu kulluha mabniya da ka ji an ce haza harfin to mabni ne karka bata maka ka lokaci to waɗannan canga biyu a cikin al-mu'rab nan cikin al-mabni mun samu hudu wannan su ne na hau guda shida da ka san su ka zama malamin na hau komi ka sani da sauki ko? zaka ga abubuwa sahala ba wahala to amma yan uwa ya za mu yi musansu da sanin su ne fa za mu san addini kuma wallahi sai mun koma makaranta sai mun zauna gaban malamai saboda haka duk abin da musulmi ke yi a ce baya karatu to yana bata makansa lokaci don ne malamai sun ce Allah laba cikin aljanna gidan kowa an gani in ban da gidan jahili da kafiri su da yabba su da gidan aljanna jahili ko da musulmi ne in dai jahili ne to ba shi ko fili ba da aljanna hadda fili ba da haka kafiri shi kuma ko da malami ne cikin aljanna kowa na da gida banda waɗannan mutanen guda biyu saboda haka in dai kan mutu ba baka da ilimin da kake bautar ubangiji to ka samu matsala duk wata ibada da kake yi to aikin banza kake yi saboda haka dole mu koma makaranta sai mun je mun zauna gaban malamai mun yi haƙuri mun dage sanan ne za mu san su to ni babba abin da ka bada mamaki yau da ka ce da mutum karatu sai ka ji ya ce lokaci abubuwa sun yawa kuma abubuwan na abu ɗaya ne neman abinci neman abinci laisa gai babu wani da ka ji mutum ya ce ma uzuri to abinci yake ne shi ke hana karatu yanzu to mu yi hattara da waɗanda Allah ya sifanta ya alamu na zahirar min alhayatin duniya wa hum an al'afirati hum to mu yi hattara kan mu shiga cikin wannan aya ya iya kasuwanci ya iya noma ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza amma bai iya sallah ba bai iya karatu alqur'ani bai san ma ya zai yi alwala ba da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda ba su yi alwala ba ta zo a rubuce kuma wai a haka mutum na neman wai a bashi gida irin wanda Allah ya baiwa sayyidina Abubakar aljanna da Allah akwai adalci shi fa tsayawa yayi karatu ya bauta ma Allah sau da kafa ba da jahilci ya kai inda ya kai ba da ilimi duk wanda kaga ya ɗaukaka a musulunci ya samu daraja a musulunci karatu yayi duk wanda bai yi karatu ba to ba shi da wani matsayi baya da wata falala saboda haka Allah bai hana maka nemi duniya ba amma ba ita ce gaya ba ba ita ce manufa ba manufa shi ne addini je ka nemi duniya din wala tansa nasibaka min ad-dunya ba hana ma ba ka je ka yi sana'a ka je ka yi boko haka zan profesa to amma ka san addini abinda malam mai ahadar ya faɗa kayi aiki da shi wala ya hillu lahu an ya fa'ala fa'ilan hatta ya alama hukum Allah fihi anya kayi aiki da wannan to wannan ita ce matsala kasan nan tsakani da Allah mutane sun bar karatu magana ta gaskiya karatu an bar shi to wallahi musa eh sai mu bar wannan dama na hawa ake eh dama na ga abubuwan sauki gare su duka duka ilimin lawa ababe babin shida ne eh to ko shekara shida ka ware ko wani babi ka zan malamin na hau duk shekara kai ta karatun babi babi guda alismul mutamakkin ka shekara kana karatun sa shi dai wata shekara ka shiga الفعل المضارع المجرد sannan ka shiga ga wayancan الفعل الماضي فعل أمر sannan alismu ghairul mutamaki sannan al-huruf shikenan ka zama malamin nahwu shekara shida kaca ka zama siba wai a zamanin ka washtaraka raf'an wa nasban wa kama tujarru lasma'u fa fi'lun juzima malai ci gaba da cewa washtaraka da alismul mutamakin da alfi'ilul mudari sun yi tarayya raf'an wajen ɗaukar hukuncin raf'a yadda suna mutamakin yake ɗaukar raf'a to haka shi ma fi'ilul mudari yana ɗaukar ne yana ɗaukar raf'a wa nasban haka sun yi tarayya wajen nasba saboda haka suna na iya tahowa mansubi shi ma fi'lul mudari yana iya tahowa mansubi kama kamar yadda tujarrul lasma'u ake wa sunaye jarra kadai yace to fa fi'lun jazima shi kuma fi'li mudari yake banta da jazma to da haka araba sun yi tarayya wajen ababe guda biyu sun rabu wajen ababe guda biyu sun yi tarayya da suna da fi'ili da alismul mutamakkin da alfi'ilul mudari sun yi tarayya wajen arraf'u wan nasb sannan sun rabu wajen aljar wal jazm sunaye sun keɓanta da aljar ayyuka sun keɓanta da aljazm wannan ana kiransa anwa'ul i'rab nau'ukan li'irabi akwai anwa'ul bina anwa'ul bina nau'ukan gini da abin kashi biyu ne kun san tunda ayi magana akan al-mu'rab ayi magana akan al-mabni an kasa nahawun kashi biyu kenan zai ana maganar li'irabi kashe-kashen li'irabi ababe guda hudu su ne waɗannan da ya ambata ar-rafu wan nasb wal jar wal jazm in ana magana al-bina'u to shi kuma ya kasu kashi hudu akwai abbammu akwai alfataha akwai alkasara sannan akwai asukun wannan suna da alaka da kalmomin da an ce ana gina su tunda mun yi bayanin kalmomin da suke mabniyai ko to ana amfani da cikin ginannu akwai wanda yake mabniyun ala dhalli akwai wanda yake mabniyun ala fathi akwai wanda yake mabniyun ala kasara akwai mabniyun ala sukun tunahu yana da sauki kwarai da gaske to sai yana son yayi bayani akan alamomin shi wannan li'irabin da ya ambata sai ce farfa bi dhammin wasibanna fathan wajur bi kasratin wajzim sukunan kal yazu yace farfa ka yi raf'a bi min da damma kenan daga cikin alamomin rafa'a akwai addammu addammu damma alama ce ta raf'a ko wannan wuri na farko kenan tunda dama damma ya fara ambata saboda haka damma alama ce ta rafa'a duk kalma ka ji an ce marfu'un marfu'un to alamar rafa ɗinta shine zamma amma a wasu wurare wuri nawa ne zamma take zuwa alamar rafa hmm? wuri hudu ba biyu ba ya mai al'ajin rumi ya faɗa ibn ajin rumi hmm? subhanallah al'ajin rumiya kuma me ya faɗa kan wannan babin babu ma'arifata alamatul ira ba hadda ce ba la haula wala quwwata illa billah eh eh fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi fi fi arba'ati mawadi' في أربعة مواضع وري نفركو في الاسم المفرد وري نبيو جمع التكسير وري نأكو جمع المؤنث السالم وري نهدو لم يتصل wannan shi ake nema amma al'ajirumi ya sai an zai ana wani littafin da za ka haddace cikin kwanaki yan kalilan ko ko ba da matsala eh to saboda haka da da sa a kodin da suka haddace kuma an zo ana tambaya sun zo suna wani gyangyadi eh al'ajin rubiya kuma sai an tsaya ana wani abin gaba albiya ba aka ce al'ajin rubiya wanda bai kai shafi ashirin ba duka duka littafin bai kai shafi ashirin ba to saboda haka Bamma takan zama alama ga raf'a a wurare hudu. Wuri na farko shine al-ismul mufrad. suna mafaradi in ya zo misali in ya zo mubtada ko ya zo khabar ko ya zo fa'il ko ya zama na'ibul fa'il ko kuma ya zo a ismu ko ya zama khabaru inna ko kuma ya zama ismu kana wayannan wurare guda shidda su ne alismul mufrad zai zo marfu'i sannan alamar rafa ɗinsa kuma ta zama abdamma misali zaidun qa'im kaga zaidun anan mubtada ne ko marfu'un bi wa alamatu rafihi al-ibtida al-ibtida qa'imun shi ma ismun ne mufrad shi ma khabar ne kaga marfu'un haka in kace ja'a zaidu zaidu anan fa'ilun ne marfu'un haka in kace duriba zaidu zaidu anan na'ibul fa'il ne marfu'un marfu'u haka in kace inna zaidan qa'imun qa'imun anan mufrad ne ko marfu'un ne saboda khabaru inna ne haka in kace kana zaidun qa'iman zaidun anan marfu'un ne saboda ismu kana sune da ƴan uwansu wurare guda shida da ka haddace su shikenan ka haddace al-ismul mufrad al-marfu wuri na biyu shine jam'u taksir jam'u at-taksir shine jam'in da dole in zaka yi shi sai ka canza mufradin sa rajulun rijalun kitabun kutubun wanda zaka ga akwai canje canjen wasulla akwai canjin shakali da cire wasu daga cikin haruffa wanda ana kiransa jam'u taksir to shi hukuncinsa ɗaya da alismul mufrad duk inda suna muku da yake tahowa marfu'i to shi ma jam'u takasir yakan zo marfu'i ana wayancan wurare guda shida da muka ambata zai iya tahowa mubtada zai iya tahowa khabar zai iya tahowa fa'il zai iya tahowa na'ibul fa'il sannan kuma zai iya tahowa khabaru inna zai iya tahowa ismu kana wuri na uku shine jam'ul muannas as-salim kahindatun مثلا مسلمات mu'minatu shi ma yakan zo marfu musamman in yazo mubtada eh ko yazo khabar ko kuma yazo yazo min fa'il ko naibul fa'il shi ma da hukuncin sa da wancan da aka ambata sai al-fi'l al-mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay shine al-fi'l al-mudari al-mujarrad kamar yadhhabu yaqra'u duka wannan zaka ce فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة كغني لتجرده عن الجازم والناصب ولقلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الأخير وذلك رسى الفعل المضارع المجرد تشيني أبن مالك بدانا فارفع بضم يذكر فهمت معنى فارفع بضم وانصبا فتحا kai nasba da fatha kai nasba da fatha to hawa ibnu ajrun me ya bada akan wannan hmm mhm fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'a ita kuma nasba fatha takan zama alama ga nasba a wurare guda uku wuri na farko fil ismi al-mufradi wuri na biyu في جمع التكسير ده جمع التكسير ولينا أكو في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء هكا ابن أجر هو باكو هذا مالما ga wasu can baya ba su dan motsa bala to abin dole kun ga sai an bada lokaci shi yasa muka ce dole sai an tsaya a yi karatu da gaske eh na'am saboda haka idan alismul mufrad ya zo maf'ulun bihi ko ya zama ismu inna ko ya zama khabaru kana to wannan duka nasbasa alamar nasbasa zai kasance fataha misali ra'aytu zaidan ra'aytu fi'lun wa fa'il zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد لأنه مفرد أجل لأنه مفرد هذا بني على الفتح حكى إن زيدا قائم إن حرف توكيد ونصب زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهكذا كان زيد قائما قائما شيني خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد تسمي في جمع التكثير شيما هكا مثالي رأيت الطلاب رأيت الطلاب رأيت التلاميذ مثلا كو إن التلاميذ كذا قائمون to shi ba duk wurin da alismul mufrad kamar yadda muka gabatar yazo tun daga wajen raf'a da aka ambata haka a wurin nasba duka abin da yake wuri na uku shine al-fi'l al-mudari aha allazi dakhala alayhi nasib kamar kace lan adriba zaidan ba zan bugi zaido ba lan sai ka ce harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin mabniyin ala sukun adriba fi'lun mudari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi aga al fathatu zahiratu ala akhirih litajarrudihi عن الجازم ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر زيدا مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد تشيني أبن مالا كنفي وانصبا فتحا كي نصب فتحا أما بفتور على مشيصة مكتاوس شيصة ليس مكو لابد من المقارنة دول سي أنا حتى التحفة الوردية لصورة لتتبعي ونلوكشي al'ajin romiya wani lokaci nazmul ajin romiya wani lokaci kuma addurratul yatima wani lokaci ma qatarun nada shuhurul zahab wani lokaci ma a gangara sama eh a shiga alfiya ko alfarida ko albaharul muhit na mala abdullahi gwandu ko alkafiyatu shafiya ta ibnu malik mai baiti dubu uku da wani abu wanda daga cikinta ne ya dan tsakuro alfiya ya rubuta baiti dubu da da wani abu da biyu wajur bi kasratin kai jarra da kasara kai jarra da kasara duk inda ka ji an ce majrurun to zaka ji an ce wa alamatu jarrihi al kasara to me ibnu ajrum ya faɗa akan wannan shi kuma eh na'am فأما الكسرة فتكون علامة للخفض نعم في ثلاثة مواضع في ثلاثة مواضع
في الاسم المفرد في الاسم المفرد المنصرف المنصرف في الاسم المفرد المنصرف نبي في جمع التكسير المنصرف نأكو في جمع المؤنث السالم شكين eh karatu akwai daɗi ko? eh sai dai akwai waya in ji wani to ba waya akwai daɗi ba waya akwai daɗi akwai sauƙi saboda haka a shi ya ce alhabd saboda tafiya akan malaman kufa amma da alhabd da alijarru duka abu ɗaya ne duka abu abu ɗaya ne saboda haka in suna mafaradi ya zo majru kamar nazartu ila zaidin nazartu fi'ilun wa fa'il an sha li irabi saba sai an maimaita ba ila harfu jarrin mabniyun ala sukun zaid ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al kasaratu zahiratu eh wasu da cewa al kisra al kasaratu zahiratu al kasa ba cewa kisra eh kasaratun zaka ce ba kisratun ba الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد هكا يزو مضاف إليه ولبي كتل وكما يزم تابع تابع للمجرور سي جمع التكسير shi ne na biyu shi ma kamar wannan misali nazartu ila talamizi nazartu ila tullabi to shi ma da kai li'irabin wancan haka za ka yi li'irabin wannan sai jam'ul muwannas as-salim ko jam'ul salama ko jam'ul tashe duk ana kiransa kamar nazartu ila hindatin nazartu ila hindatin ila muslimatin ila akhiri to shi ma da kai li'irabin wancan haka za ka yi li'irabin sa wajizim sukunan kal yazum ka yi jazma da sukuni ma'ana sai ya zamo alamar jazmarsa shine sukuni to shi ma ya faɗa hawaye don babin bai ƙari ba babu ma'rifati alamatul i'rab ai bai ƙari ba ko ya ƙari to akwai saura me ya faɗa akan wannan subhanallah wa eh fa amma al jazm falil jazmi alamatan السكون والحرف فأما السكون to shi muke nema fa amma sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fi maza fil fil fi'l al mudari' al sahih al akhiri aha الذي لم يتصل alladhi lam yattasil bi akhirihi shay aha
وفي الأسماء ah kanka bid'a karka shigo da bid'a to saboda haka idan muka samu al-fi'l al-mudari' الذي لم يتصل بآخره شيء سنا ودخل عليه جازم شيني بقى كاوبا إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء سيباك مثالي وإن تندب كامل مثالي با سيتشي لكي كلي يزور أصلا لي يزور لي يزور وأن اللام دين مكسورة شي amma ya yi mata ɗauri ne saboda zarurar wasani kalli ya zur za ka zo karanta haka za ka karanta amma asalinsa li ya zur zaidun eh wani ana karanta lamul amri lamul amri in ta shiga da fi'ili mudari'i to za ta yi mai jazma kamar li yunfiq zu sa'atin min sa'ati li yunfiq to li ya zur zaidun zaidun ya je ziyara mana ليه فكرة لام العمل مبني على الكسر يزر فعل مضارع مجزوم بلام العمل وعلامة جزمه السكون لماذا؟ لتجرده عن الجاء عن الناصب ولقلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وهو صحيح الآخر شيء هو أيتي نهار dole sai labudda min at-tatbiq labudda min at-tatbiq ana yi ana karantawa saboda haka karatu ne na aiki eh wannan shi kira at-ta'limul amali kana karatu kuma kana aikatawa kana karatu kana aikatawa ba kamar yadda suke yi kai aje a karanta a zo a rufe littafi a gudu Allah shi muwafaka وغير ذا يدوب فانصب بالالف وارفع بواو وبيجرر ان تضيف to wannan za a shi wancan duk da ya gabata ana kiransa al-mu'rab bil harakat duk wancan da ya gabata al-mu'rab bil harakat wanda yana li'irabi da wasulla yanzu za a shiga al-mu'rab bil huruf akwai wasu harufa su kuma da suke wakiltar wa'yancan alamomin lirabi guda hudu da aka ambata to su ne zai bayani a kai shi ne ce wa gairu za wani wannan da muka ambata ya nubu shi ko yana zuwa sai ya yi wakilci sai ya yi niyaba sai baka misali fansib bil alif madadin fansib bil fathi fansib bil alif sai alif ta yi niyaba akan me akan fataha warfa bi wawin madadin warfa bi dhammi sai wawin yayi niyaba akan mi akan dhamma haka yake cewa wabi yajrur ko haka nan kai jarra da ya madadin ka yi jarra da ni da kasara saboda haka ya tsaye ne ya ba akan kasara to a wane wuri ne ake samun haka to shine zai faɗa a nan shine zai faɗa a nan yake cewa aban akan haman hanan wa faka wa zalhija wa shazza gairu zaka to shi aban dama mafa'ulin bihi ne fi'ilinsa shine in to give in to give in to give idan kai izafa waɗannan sunaye da zan kawo maka to shine sai ka yi musu abin nan sai ka yi musu nasaba da alif wanda ya fara ambata a farko ko fansib bil alif ko kuma yana ya zama wa maf'ulin bihi na shi fi'ilin fansib ma'ana fansib bil alif aban akan haman hanan wafaka wa zalhija eh fansib bil alif yana ya zuwa ya zan shine shine amil akan su haka into duk shi ma yana iya zama wa amil akan su wannan yana son yi mana bayani akan al'asma'u sitta al'asma'u sitta ina jin mun san su ko sunaye guda shida wanda suka zo da wata siga ta lirabi su wa'annan sunaye guda shida su ne ga sunan akwai abu haka aka fi sani akwai ahu akwai hamun akwai hanun akwai fu akwai zumalin su ne guda shida wannan ana kiransu al'asma'u sita su li'irabinsu ya zo da wata siga saboda haka li'irabinsu na haruffa ne turfa'u bilwawi niyabatan anil zanni wa tunsabu bil alifi niyabatan anil fatha wa tujarru bil ya'i niyabatan anil kasara saboda haka duk inda sun ka zo mahallin raf'a to za a sa musu wawu in suka zo mahallin nasba za a sa musu alif in suka zo mahallin jarra za a samu su yawa ina za mu samu aya da ta haɗa su duka gaba ɗaya ina hufazu hadda ƙur'anin kuma eh إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين دوكا وانا آية تتترى سوغا بعد ده رسالة la yusuf wa akhuhu wa akhuhu wa akhuhu kaga marfu'in ne me yasa saboda ma'tufun ne alal mubtada la yusuf wannan lamul ibtida ake kiranta yusuf mubtada saboda haka wa akhuhu kaga bil waw wa wa wal ataf akhuhu ma'tufun ne alal marfu'i wa huwa marfu'un wa alamatu rafi'i al waw نيابة عن الظن لأنه اسم من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو نيابة عن الظن ahabbu ila abina ila abi kun ga ba su ce ila abuna ba ila abi ila harfu jarrin mabnin ala sukun abi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi aliya niyabatan anil kasra inna abana inna abana kun ga ba su ce inna abina ba su ce inna abuna ba saboda aba ismu inna ne mansub dama inna tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar kishi aka ce inna abana saboda haka inna harfu tawkidin wa nasbin mabni ala al-fath aba ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan al-fath to kun ga wannan aya ta hada su gaba daya shine abin da yake bayani anan ترفع بالواو نيابة عن الضم وتنصب بالألف بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة والنص كرا الأسماء الستة to lirabin su akwai saɓani wajen malamai suna da fuskoki ko kuma kamin mu shiga wannan akwai sharuɗa da malamai suka ambata ba wai haka ake musu wannan lairabin ba akwai sharuɗa sai sun cika su sai sai sun cika su me ya haya lamuri ya faɗa a kansu me ya faɗa a kan al'asma'u kamin wannan kawo baitin da ke gabanin samana a'a babu babu alamata ya rabu ya yi bayani kama a tafil hamsatil asma wahayallati tati alal wila abun akun hamun wa fuka zujara kullun mudafan mufradan mukabbara har da al'amuri din ma shi ma kuma ya gudu subhanallah yake cewa kama a tattil hamsatil asma'i kamar yadda suke zuwa ga sunaye guda biyar guda guda biyar wahayen lati ta ce alalwila su ne ga su za su zo a jere abun shi biyar ya ce amma shidda ne dama su malaman kuba a wurinsu biyar ne akwai sabani akan hannu su ba su sa hannun ba to amma wasahihu tana ci to shi ne ya ce akun abun akun hamun akun dan abun uba akun dan uwa hamun suriki suriki shi ake kira hamun wafuka bakinka zujara zu zu kamar ka ce zumali eh zumali to ga sharuɗan da zai faɗa sai ce kullun mudafan mufrada mukabbara sai ambaci sharuɗa guda uku na farko inda ake musu wannan li'irabi da an ka ambata shine in an yi idafarsu zuwa ga wani suna wanda wannan sunan bayan yan mai magana bace ba ya umu takallin bace wanda shi kuma ibn malik ya ambaci wannan shari'i shi al'amuridi ya saki abin to alfiya wa ita ma za a taba ibn malik shi ma ya kawo ya faɗa ni yake cewa ga al'asma'u sitta yake cewa warfa abi wawin wansi banna bil alif wajarur bi ya imani nal asma'a sitta من ذاك ذو إن صهبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أشهر وفي أب وتاليين ينذر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لياك جاء أخو أبينا ذاتنا هكا ابن مالك shi kuma aka yi fada alfiyarsa ibn malik rahimahullah eh to za mu zo kan baitocin shi eh akwai ƙarin da za a samu ci yanzu muna kawo sharuɗa ko nasu shine za a yi idafarsu shi yasa ya ce wa shartu zal i'rabi an yudafna laliya ibn malik kenan sharaɗin wannan li'irabi da an ka ambata ya zan ai idafa su zuwa ba ga ya'ul mutakallim ba idan kar kai kar raba su kai idafa su zuwa ga yamme magana to li'irabi su zai zamo al muqaddar misali jaa akhi ra'aytu akhi nazartu ila akhi kaga jaa akhi fa'ilin ko jaa fi'lun madin mabni al fath la mahalla lahu min al i'rabi أخي أخي أه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها الشغال المحلي بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع في محل جر مضاف إليه هذا أن قدر هكا رأيت أخي شيما ذاك قدر nasba haka nazartu ila ahi shi ma zaka kaddara jarra to ya zamba gare su an karaba ta ba ita yan mai magana din ya za an raba ta ga wani abu na daban kama ahuka ka kama ahuhu hu kama ahu zaidin ana iya idafa din su ga suna na zahiri ana iya idafa din su ga zamiri sharadi na farko kenan sharadi na biyu shine mufradan kuma ya zan ba su zo mukabbara ba ba su zamo mujamma'a ba ba a yi jam'in su ba idan abun kan mai da shi jam'i ko kan mai da shi musanna to lirabin sa irin na musanna ne in kan mai da shi jam'i jam'u takhir to li'irabin sa jam'u jam'u takhir zaka yi kama abu kace al-abau al-abau kai jam'in sa to dole su zama mufrada ma'ana mufradai ba jam'i ba sannan sharadi na uku mukabbara kuma ba ka ai tasgirin su eh abun ka ai tasgirin sa kama ubayy an ubayy bin ka'ab kuna karanta ko to ubayya ai tasgiri ne na ainihin abun idan ai tasgirin su to li'irabin su zai kasancewa alal al-i'rab zahir alal harakat al-i'rab bil harakat jaa ubayyu ra'aytu ubayyan nazartu ila ubayyin kaga ba ba ishtali saboda haka harakat din zasu zasu bi zasu bayyana haka ibn eh to wannan kenan wannan shine abinda ya ambata haka akhun ukhayyu ukhayyu tasgirin sake jaa ukhayyun ra'aytu ukhayyan nazartu ila ukhayyin lirabin sun shi ma zai kasance bil harakat to wannan shine sharuɗan sharuɗa ne guda hudu shine an to an takuna mudafatan shar'i na farko kenan na biyu an takuna mudafatan ila ghairi ya'il mutakallim na uku an ta kuna mufradatan la musanna wa la mujamma'a na hudu shine an ta kuna mukabbara wa la musaggara shine sharuɗan al'asma'u sita na yi musu wancan lirabi da muka fara ambata to sai saɓani wajen lirabinsu don wancan lirabi akwai waɗanda ba haka suke kallon su ba shi yasa akwai lughatul itimam akwai lughatul naqsi akwai lughatul qasri lughatul itimam shine wanda mun ka fara ambata an tu'raba bil wawi niyabatan anil dhammi wa tunsabu bil alif niyabatan anil fath wa tujarru bil ya'i niyabatan anil kasra wannan ana kiransa al itimam al al itimam to wannan shine al-asafu kuma shine al-mashhur dan shi qur'ani yazo da shi kamar yadda muka bada misali amma banda hanun ita hanun al-afsah an tu'raba bin naqsi hadha hanun ba za ka ce hanuhu ba eh hadha hanun ra'aytu hanan nazartu ila hanin saboda haka ita hanun a yi ƙasar a yi na ƙasa ɗinta shi ya fi shi ne ya zan ka a bafa ka a yi izafa ɗinta a shafe mata hurufin illa shi ne abin da ɗan malik yake faɗa yake cewa abun akun hamun ka za ka wahalu wa naqsu fi hazal akhiri ahsan shi wannan na ƙarshe a mai an naqsu to shi ya zama mafi kyau a ce haza hanun ra'aitu hanan nazartu ila hanin amma sai ke ce wa fi abin wa taliyaihi yanzuru amma da abin eh da waɗanda suka biyo baya gare shi abun akhun hamun to su waɗanga nadir ne ba su cika zuwa haka ba ba a cika jin li'irabi haza abun ra'aytu aban nazartu ila abin akwai laraban da ke faɗa haka amma nadir ne baya da yawa a larabci abin da ya fi yawa haza abu ra'aitu abahu nazartu ila abinci wannan shi ya fi yawa gare su saboda haka akwai masu yi musu wannan li'irabi duk inda sun gazo su haka suke li'irabinsu shi yasa suke istishhadi da wani baiti na ru'uba da yake yabon aliyu ibn hatim abba'i yake cewa bi abihta da adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam bi abihta da adiyun fil karam kaga bi abih bai ce bi abihi ba shine mahallu shahid wa man yushabih abahu bai ce abahu ba wannan ana karanta lughatun naqsi shi ne a shafe musu hurubul illa din gaba ɗaya da aka ambata to akwai larabawan da ke faɗa haka amma ibnu malik ya ce haza nadiru wa fi abin wa taliyahi yanzu to akwai lugatu alƙasri shine an tu'raba i'raba al-ism al-maqsur mun sai da ake li'irabin suna maqsuri ko eh eh mun sani ai ko hmm? misali ja al-fata ra'aytu al-fata nazartu ila fata kaga ai duka harakatu din zaka kaddara su ne akan alif tun daga dhamma tun daga nasba har zuwa jarra to akwai laraba wanda su ma haka suke fada jaa abahu ra'aitu abahu nazartu ila abahu hadha akhahu nazartu ila akhahu ra'aitu akhahu bil alif kawai akwai malaman da akwai larabawan da su gaba ɗaya bil alif suke suke kawo su sawa'un sun zo mahallin raf'a ko sun zo mahallin nasba ko sun zo mahallin jarra su kuma suna istishhadi da wani baiti da wani ke cewa a inna abaha wa aba abaha qad balaga fil majdi gayataha kaga mahallin shahid inna abaha wa'aba abaha bai ce wa'aba abiha ba sai ce wa'aba abaha sannan akwai wani karin magana da laraba ke kawo mukurahun akhaka lababan karin magana ne akwai wanda ya san ma'anarsa mukurahun akhaka lababan to abinci goma karin magana ne na laraba mukurahun a haka lababal karin magana ne ai dole ɗalibi ya zai da karatu al'amsal akwai littattafai da aka rubuta al'amsal fil arabiya karin magana na larabci to shi ma haka suke faɗansa mukurahun a haka madadin a huka mukurahun ahuka to amma sai suka ce mukurahun akhaka ishara zuwa ga lughatul qasri lughatu al-qasri to shi yasa ibn malik yake cewa wa qasruha min nafsihin ashhab saboda haka lughatul qasri ita ta shahara amma bata kai lughatul itimam shahara ba ta fi lughatul naqsi shahara su ne masu shafe huruful illa to amma duka an ji laraba amma wadda ta fi shahara ita ce wadda alkur'ani ya zo da ita an turfa a bilwawi niyabatan anil dhanni wa tunsabu bil alifi niyabatan anil fatha wa tujarru bil ya'i niyabatan anil kasara hadha huwa huwa al-asabu shi yasa shi da yazo sai ta kaita ma magana sai ya ce baka wa sharra ghairu zaka duk lirabin da za a kawo nasu wanda ba wannan ba to lirabi ne shazu ma'ana kharaja anil qa'ida ya fita daga qa'ida ya saba qa'ida saboda haka shi yana rushe lugatul naqsi da lugatul qasri kenan abin da yake zama daidai da kiyasi shine ai amfani da luga alqur'ani don shi alqur'ani bai yi amfani da luga ta alƙasur bai yi amfani da luga ta annaƙasu ba ya yi amfani da lugatu al'itimam to shi yasa shi ibn al-wardi ya ce yi musu li'irabi ba da wannan sifa ba to sha zu sha sha zu to shi ne abin da yake faɗa a nan eh in tudif aban akan haman aban dama uba kowa ya san shi akan dan uwa haman mun ce suriki hanan wanda shi ne ba a sani ba shi kuma malamai suka ce ma'anarsa kullu ma yustakbahu an yuzkarar duk abin da ake kyama a ambace shi to shi ake kira hannu duk abin da ɗabi'a tana kyamata ambace wannan abin eh ana kiran shi hannu kamar al'aura eh kama al'auran mace to ana kiran shi da hannu ana kiran shi hannu eh haza hanuha hmm inna hanaha ko ra'aitu hanaha masan ko makamancin wani wafaka wa faka shi kuma bakinka shi kuma sharadin lirabin sa ibnu malik ya kawo min zaka zu in suhbatan abana wal mimu wal famu haythu al mimu min hubana shi kuma sharadin sa ya zan ba a hada shi da mimun ba eh ba a ce famun ba ya an ce haza famun ra'aytu faman nazartu ila famin to al i'rab lirabin din sa zai zama bil harakat amma in ka ce haza fuhu nazartu ila fihi ra'aytu fahu ne to sannan ne shi kuma kun ji sharadin sa ya zamba a hada shi da min shine wal fam minhu hmm haisul mimu minhu bana ya zan mimun din ta nisanta daga famu ne to sai wa zalhija shi kuma sharadin li'irabin sa in suhbatan abana min zaka zu in suhbatan abana zuɗin ko zaɗin in yazzan kana iya ɗauke ta ka kawo ma'anar sahib misali faɗin Allah ta'ala an kana za malin wa bani ai an kana sahiba malin wa bani da za ka iya ɗauke zaɗin ka kawo sahib ba matsala banda zu bi ma'anar allazi akwai zu da take tahowa da ma'anar allazi to ba ita ba shi yasa ibnu malik yace min zaka zu in suhbatan abana to shine sharadin li'irabin ta saboda haka ra'aitu zamalin zaidun zu malin nazartu ila zi malin shine wa zalhijja da ma'abuci hankali alhijab shine hankali wa sharra ghairu zaka yi musu lirabi ba da wannan da muka ambata ba na lugatul la lugatul itimam to wannan ana kiransa shazu ana kiransa shazu to wannan shine saboda haka cikin المعرب بالحروف يا أم بتك صنفرقو كوي الأسماء الستة سؤال مصنع صنعنا زازو سو جمع التصحيح جمع المذكر السالم زازو المصنع زازو دو صنعنا دزا أي مغانا أكنس الأفعال الخمسة سما زازو دوك وأن لإراب سو بالحروف باب الحركات ما. kuma nan za mu dakata ko a ci gaba insha Allah ta'ala kowa sai ya kokari ya je ya haddace tun da dama mun ce don in an karatu ya tafiya za a yi jarabawa insha Allah ta'ala kowa ya zama cikin shiri a dinga haddacewa kuma ana haddace bayanai mun ga waɗanda abubuwa da muke kawowa babu su anan to za ka dinga bibiyar rikodin ɗin kana kiyaye su والله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته